أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan haka zan mu ci gaba da karatun littafin mu cikin ilimin alwujuhu wan nazair na alqur'ani kalmomi kalma daya mai ma'anoni da yawa a cikin littafin Allah ita ake cewa alwujuhu wan nazair fannin ilimi ne mai zaman kanshi cikin wannan littafi mai albarka alwujuhu wan nazair li alfaz kitabillahi ta'ala li abi abdullahi damagani rahimahullahu ta'ala wanda ya rasu shekara ta 478 hijiriya Allah mafi rahama satin da ya wuce ina ga mun tsaya wace kalma ce muka tsaya al al muna cikin kuma harafin harafin hamza zan mu tashi yau tafsirin asfala asfala ala salasatu aujuhin asfala alqur'ani yana zawwa akan ma'anoni guda uku asfala alwadi kasan kwari kwazazzabi ay ahsarul fil uquba tabiwa cikin uquba arzalul umr koma bayan rayuwa wannan asfala shine guda uku da yake zawwa a cikin qur'ani da wannan ma'anar al-imam yake cewa fa wajhun asfal bi mana asfalul wadi e huskar da yake zawwa asfala da ma'ana kasan kwazazzabe kasan kwari qauluhu ta'ala fadar Allah madaukin sarki iz ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum asfala minkum nan shine asfala alwadi kasa da kwazazzabe kamar yadda abul a'war sulami yake fada rahimahullahu ta'ala e wal wajhu sani huska ta biyu ma'ana asfal tana zawwa da ma'ana akhsaru fil uquba mafi taɓewa cikin uquba cikin azaba a cikin suratul safa take cewa fa aradu bihi kaidan faj'alnahum al-asfalin suka nihi makirci da shi annabi ibrahim mu kuma muka sanya su mafiya taɓewa wajen uquba sune tababbu a wajen uquba alwajhu salis huska ta uku asfal yana zawa da ma'ana arzalul umr koma bayan rayuwa mutum yayi rayuwar shi ya kare ya tsuha har ya kai inda rayuwa ta koma rayuwa ce koma baya ya zama na kamar yaro cikin surat ci ne ke cewa sun mararna huwa asfar safilin muka sanya shi shine koma bayan rayuwa maka ce ba kasan kaskantattu dan ba kaskantacce ba ne wani mummuni ne ma wani annabi ne ma wani wasu musulmai ne dan nan ana zancen cewa asfar safilin kasa ta rayuwa kasa ta rayuwa bayan da yana da shekaru masu yawa kuma da hankalin shi da karhin shi gashi kuma ya koma takwab ta komi sai an mushi fala ya kutuba lahu ba'da zalika sayyi'a wadda har tsuhan da ya kai bayan nan ko zunubi ba a rubuta mishi shine yake ce ma asfal wannan sune ma'ana asfal guda uku da ma'ana su a Qur'ani sai tafsir ittakhaza ala salasata ashara wajhan tafsirin ittakhaza yana zuwa Qur'ani da ma'ana 13 akwai yana zuwa da ma'ana ikhtara yana zuwa da ma'ana akrama yana zuwa da ma'ana saga yana zuwa da ma'ana salaka yana zuwa da ma'ana samma ambato nasaja sakawa ja'ala sanyawa abada bautawa da bana ginawa da radiya yarda da asara tatsewa da arha sassabtowa ai ita kada yana zuwa da ma'ana ita kada duka wannan kalmar ittakhaza a qur'ani al-imam yake cewa fa wajhu minha ittakhaza yani ikhtara huskar da ittakhaza yana zawa da ma'ana ikhtara shine fadar Allah madaukin sarki cikin suratul nisa wattakhadha Allahu Ibrahim khalila ittakhadha bi ma'ana ikhtara Allah Ibrahim khalila Allah ya zabi da ruko in ba an ce ruko ba ruko shine kawai wanda ka sani haka to in an fade shi zai zama na babu ma'ana an ce Allah ya rike Annabi Ibrahim a matsayin da kai za a iya wani zai iya ganewa amma kaddara cewa wani bagwarin da bai san Hausa ba dan ka kai dubin da wanda ya san Hausa ya san salan magana ta ba shi ba ko da wani a ba da Hausa a tafsirin Qur'ani da yaran da ko bakon fahimtar hausa ya san me ake ni bai bukatar wani ya mishi sharhi don ka faɗe ta cewa Allah ya riƙe annabi Ibrahim kowan kuna ya gane me ake ni amma an yi wani ɗan gwaranci wanda inda wacce kalma aka faɗa da kowa zai gane ko bagwari aka fassara ta da cewa iftara Allah Ibrahim khalila Allah ya zaɓi annabi Ibrahim a matsayin badaɗai kenan ka ganin ba wani gwaranci ba mai bukatar cewa bai gane ba hakanan kwatankwatin ta cikin suratul mu'min mattakhadha Allahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah hakanan ita ma kenan mattakhadha Allahu makhtara Allahu min waladin Allah bai zabi da ba cikin bayi yace wani dan shi wal wajhu sani huska ta biyu ittakhadha yana zawa da ma'ana akaram akarama fadar Allah madaukin sarki cikin suratu ali imran wa yattakhidha minkum shuhada wa yattakhidha bi ma'ana yukrima ya girmama shahidu a cikin ku dan ce ittakhadha ya rike su wani irin riko ba sai zama babu ma'ana amma yattakhidha minkum shuhada ya girmama ya karrama shahidai daga cikin ku da shahada huska ta uku ittakhadha yana zawa da ma'anar saga sakawa cikin suratul araf da yake cewa wata haza ƙaunin musa bai ma'ana saga ƙaunin musa mutanen annabi musa suka ƙera kenan ka gani ijilkin nan ƙera shi ne suka yi ba rukun shi ba ne suka yi don ba ijil ba ne na wannan na wanda muka sani tunda ya ce min ba'adihi min hulihim ijilan ka gani daga ƙawarsu ne suka yi shi ba ƙarƙashi ba ne suka yi walwajihun rabi huska ta hudu ita yana zuwa da ma'anar salaka yana zuwa da ma'anar shiga واتخذ سبيله واتخذ سبيله في البحر عجبا بمعنى سلك سبيله ya shiga hanyar shi kawai kihin nan ya bi hanyar shi cikin teku kawai ya wuce yana bukace ya riki hanyar shi ba wanda bai san Hausa ba ko wani wanda ya san Hausa ma zai bukaci ya ka mishi sharhi duka su wannan kowace kalma in ka dauke ta ka aza ta ka fassara ta a yadda aka faɗa kin wannan ba wanda zai bukaci cewa kayi gwaranci yana bukatar sharhi kawai zai ji kyarara maganata ta hutu bai bukatar komi ko da bai san hausa ba fattakaza sabilahu fil bahari saraba shi ma bi ma'ana ittakaza shine ma'ana salaka sai wajahi na biyar ittakaza yana zawa da ma'ana samma samma a cikin suratu bara'a yake cewa ittakazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban ka gani ittakazu nan gurin sammu sun sama su wannan kinsu malamansu na yahuda da nasaru sun samu su suna suna irin matsayin Allah ba sun rike su ba sammuhum arbaba sun ba su suna a matsayin koma bayan Allah wal wajhu sadis fuska ta shidda yana zuwa ittakhadhu min nasajat nasajat shine sakawa wannan kuma cikin wada suratul ankabut ittakhadhat baitan masalal ankabut ittakhadhat baitan bi ma'ana nasajat baitan kaman misalin misalin kahurai game abin da suke bauta ma kamar misalin roza-roza ne abin nan ya saka gidan shi ba ya riƙe gida ba ya saka dan shi yayi abin shi ba riƙe shi yayi ba alwaji husabi huska ta bakwai ittakhazu bi ma'ana abadu shine sun bauta fadar Allah yake cewa allazina takhazu min dunillahi awliya wanda suka riki a cikin suratul ankabut wanda suka riki yi abin nan koma bayan Allah abin bauta abin jibinta ba ka ce ba ittakhazu suka rika kawai suka bauta ma wasu koma bayan Allah a matsayin abin bauta haka nan hada shi cikin suratul baqara summa takhastumul ijla min ba'dihi abartumul ijla kuka bauta ma shi yasa ko sai zai ittakhastumul ijla ilahan min ba'dihi kuka riki al ijl ko kuma ayi wannan ahe an yi takadiri kawai summa takhastumul ijla sannan abartumul ijla kuka bauta ma abun nan kuka bauta ma dan marike wannan bai bukata sai kai takadiri ita ko jumla a ka'idar larabci ka fassara abu ta yadda ba sai ya bukaci wani takadiri ba yahi gami da ka mishi fassara da sai ka karo wani takadiri wannan ka'ida ce a luga ba sai ka yayi zaman shi da gindin shi bai bukatar takadiri shine asali in an samu wannan damar ka a bukaci wacce dan wacce darura ce a ce sai an mishi takadirin kaza zai fassaru shi yasa ake ta kokarin kowace kalma a fassara ta a yadda take innal ladzina takhazul ijla sanaluhum ghadabun min rabbihim ka gani nan shi ma abadul ijla da ma sauran gurare da suka zo irin shi wal wajhu samin huska ta takwas ittakhaza yana zuwa da ma'ana ja'ala ya sanya cikin suratul nahl tattakhizunaha ayma tattakhizuna aymanakum dakhalan bainakum bai ma'ana tattakhizuna kuna sanya rantsuwarku dakhalci tsakaninku kenan taj'alunaha ittakhazu aymanahum jannatan bima'ana ja'alu aymanahum sun sanya rantsuwarsu wattakhazu ayati wama unziru huzwa kaga shi ma nan ittakhazu ay ja'alu ayati sun sanya ayata abun izgili wajahi na takwas ittakhaza bima'ana bana ginawa wannan ku cikin suratul bara'a wallazina ittakhazu masajidan diraran ma'ana banau masajidan wanda suka gina masallaci don an ce rika kamar abin gashi nan yana nan zawa suka yi suka rike shi to amma sunan gina shi ne suka yi kenan kawo wanda suka gina masallaci na cutarwa hakanan cikin suratul kahf lanattakhizanna alaihim masjida zan mu gina masallaci anan ba riko ba haka nan wa tattakhizuna masani'a la'allakum takhludun tattakhizuna shi ma ba ma'anar sawa ba shi ma ma'anar shi irin waccan ma'anar taj'aluna alwajhu al'ashir huska ta goma ittakhadha bi ma'ana radiya kawai yarda a cikin suratul muzammil yake cewa la ilaha illa huwa fattakhizhu wakila ka rike shi a matsayin wakili a ka yarda da shi a matsayin wakili dan ba ruko bane zakkai farda bihi rabban wa raziqan wajahi na goma sha ɗaya tattahizu ma'ana ta asiru abin nan ta tsauwa ta tso abu kamar ga lemu ka tatse shi ruwan ya zubo shine al'asar da haka da wannan sadu cikin suratun nahl yake cewa tattakhizuna minhu sakaran wa rizqan hasana ka gani tattakhizuna minhu sakaran nan gurin ta'asiruna minhu sakaran kuna tatso abin maye a jikin shi ka gani kyarara ma'ana duk wanda aka ɗauko ko aka aza a gurin shi zaka gani kyarara ma'ana ta huto ko ga kai zaka ji fasara kyarara ta huto ba ta buƙatar wani gwaranci a ciki ba wanda zai ce gwaranci aka yi kuma duka wannan Allah ya yi dan ya jarraba bayan shi akan mu'amala da littafin shi wanda ya je faɗa ma littafin shi bai san wannan abubuwan ba shi ya cuci kanshi yayi ta ba mutane wahala su su gane ba shi bai gane ba wal wajhul sani ashar huska ta goma sha biyu ittakaza yana zuwa da ma'ana arkhat sassabtawa cikin suratu maryam yake cewa fattakaza min dunihi min dunihi hijaba ka gani fattakaza ta sassabto hijabin ta koma bayan su kaga ba ruko bane ta ta sassabto hijabin ta wal wajhu salis huska ta dan ba hijabi ba na wannan da ake sa hijabi shamaki kawai ake ina ittakaza yana zawwa da ma'ana ittaqada la yamlukuna shafa'ata illa man ittakaza inda ar-rahmani ahada ba su mallaki ba ceto sai wanda ya ƙudirce alƙawali a wajen Allah ƙudircewa ne ba riko ba ne ai ita kada inda rahmani ahadin ita ce la ilaha illallah ai ƙudirce la ilaha illallah kawai shine wa illa man takhaza inda rahmani ahada sai wanda ya ce la ilaha illallah kawai shine kewayen magana sai tafsirul ahal kalma al ahal tana zawa da ma'ana guda nawa a cikin alqur'ani tana zauwa da ma'ana guda goma guda takwas akwai asakin akwai alƙari asakin nitsatsi alƙari ya tana zuwa da ma'anan mai karatu tana zuwa da ma'anan al'asahabu abukai tana zuwa da ma'anan azauja mace kenan tana zuwa da ma'anan al'ashira zamantakewa tana zuwa da almuktaru lahu wanda aka zaba ma abu tana zuwa da ma'anan alƙaumu mutane tana zuwa da ma'anan almustahiqu wanda ya cancanta al'ahal ya ce fawajihun minha huska ta farko inda al'ahal yake zuwa ma'ana sakinin ƙura mazauna mazauna guri a sakin mazauni mazaunacan na ce abin a sakin na tsatse ba shi ba mazauni mazaunin guri don duka suna zawa da wazani ɗaya da ma'ana ɗaya ya ce a fa'amina ahalul ƙura kaga nan gurin amina ahalul ƙura ahalul ƙura nan sakinin ƙura mazauna gari haka nan haɗa shi cikin surat tauba wa min ahalil madinati maradu min ahalil madina min sakinil madina yan zaman garin madina dan wasu ba ma yan garin bane in kace daga cikin yan ahalin madina yana nuna cewa yana magana Allah da yan garin wanda nan aka aihe su to amma ciki ai akwai wanda ma ba anan aka aihe su ba kawai yan zaman garin ne kawai sakinil qura kamar yadda in kace nan gurin yan garin yan asalin garin zandar ka kana nihin wanda asalinsa a nan ne in kai kalma al'ahal ahalu zandar kana nihin wanda asalinsa nan ne amma in kai amfani da cewa sakini zandar ka san ai cewa kawai wanda suke zamana a ciki hamma wanda ba 'yan ciki ba wajahi na biyu al'ahal yana zuwa da ma'anan makaranta a taura da injila ya ahalal kitabi maka ce ya ma'abuta littattafai ba a ya makaranta a taura da injila duk inda ya zo ya ahalal kitab kawai ya makaranta a taura da injila shine zai hudu abin kyarara dan su ne ake ma magana na wajahi na uku al'ahal yana zuwa da mana al'asahab abukai inna Allah ya amurkum an tu'addu al'amanati ila ahliha ma'ana ila ashabiha Allah yana umarnin ku cewa ku beka amana zuwa ga ma'abuta ita zuwa kawai ga masu ita wal wajhu rabi huska ta hudu al'ahal yana zuwa da mana az-zawja wal aulad mace da diya wanda shi su aka yi sani an ce al'ahal wasara bi ahlihi a cikin suratul qasas yake cewa wasara bi ahlihi Musa yake cewa bi zawjatihi wa waladihi nan kawai mata shi da diyan shi ake ne dan kace al ahl fami babu uwar shi ciki babu baban shi babu dangin shi saura kawai nan Allah yana yin al ahl mace da diya cikin suratun naml yake cewa fa an jainahu wa ahlahu shi ma nan irin na can ne da matar shi da ɗiyan shi da sauran dangin sun halaka dan ba musulmai bane wajahi na biyar al'ahala yana zuwa da ma'ana alƙawmu wal ashira mutane kuma da zamantakewa faɗar Allah a cikin suratun nisa yake cewa fa ba'asu hakaman min ahalihi hakaman min ahalihi nan ba yan cikin ahalin shi ba daga cikin mutanen shi da abokan zaman shi wa ashmin qaumihi wa ashiratihi daga cikin mutanen shi da abokan zaman shi wa hakaman min ahaliha ita ma hakanan alwajhu sadis wajhi na shidda al'ahal ana nihin al-muqtar lahu wanda aka zaban ma wanda aka yi ma zabi in cikin suratul fatih ke cewa kanu ahaq biha wa ahlaha ka gani nan ahlaha ana nihin al-muqtarin wanda aka zaba wanda aka zaba ba kowa da kowa ba wajahi na bakwai al'ahal yana zuwa mutane wanda an aiko annabi a cikin su cikin suratul maryam yake cewa kana ya'muru ahlahu bi salati wa zakati yana umartar annabi isma'il yana umartar diyan shi iyallan shi aka ce to ba an ce iyallai fami da uwa da diya da dukkan sauran dangi sun shiga ciki to amma ahal nan gurin yana nihin mutanen shi gaba ɗaya wanda aka aiko mashi ba iyallan shi kaɗai yake umarni ba dan annabin Allah ya zo ba kuma ya tsaya umarnin ya tsaya shi akan iyallan shi kenan dan kawai da ka zo tafsiri zaka ce ya kana wa kana ya'muru ahlahu bi salatu wa zakah yana umartar mutanen shi da sallah da tsaye da zakka da dukkan su yake umarta ba yallan shi kadai ba wajahi na takwas al'ahalu al-mustahiq al'ahal shine wanda ya cancanci abu kawai a ce fo ana ahalin kaza ne fadar Allah madaukin sarki hum ahalu taqwa su ne wanda suka cancanci tsoron Allah wa ahalul magfira kuma wanda suka cancanci gafara kenan baka ce ba iyalan gafara ne iyalan iyalan taqwa ne ma'ana ba zata huto ba ba abinda za a gane sai tafsiru uli yana zawwa akan wajhain huska guda biyu alwa'id da ahqqu da alwa'id cancantar azaba mummunan narko kai na azaba da ahqqu kuma mai cancantuwa fa wajhun minha wajhin da yake zawwa mula bi ma'ana aula nake so ba ula ba aula alwa'id fada suratu muhammad yake cewa fa aula lahum wa'idun muhim min al'azab mummunan narko ya tabbata gare su na azaba kaga aula ba an ce ba irin wannan mai ake cewa fulan aula min fula ba aula ba ce wadda mutum yake tunani haka nan sunanta yake cewa aula laka fa aula sun ma aula laka fa aula kaga nan mummunan narko ya tabbata gare ka sannan mummunan narko ya tabbata gare ka wal wajhu sani huska ta biyu aula ya ani a haƙ shi ne mafi cancanta faɗar Allah a cikin suratul hazab annabi aula bil muminin annabi shi yayi cancanta gami da mummunai da kansu wajen ba da kariya ga kansu da iyalansu da dukiyansu har zuwa ƙarshen abin da ya faɗa wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'd ma'abuta zumunta bangaren su yayi cancanta ga bangare haka yake cewa aula bi hasiliya a haqqo biha wanda ya cancanta wannan da wuta kenan bi dukhulin nar wanda ya cancanta ya shiga wuta wannan shine ma'ana aula guda bi ma'ana birak da yake zawa da ita a cikin alkur'ani mai girma sai tafsirul ajal ala khamsatu awjihin tafsirin kalma al ajal a qur'ani yana zawa akan ma'ana guda guda biyar fa wajhu na farko al mautu mutuwa kawai na biyu a sharaɗu sharaɗi na uku alwakatu lokaci na hudu alhalaku halaka na biyar al'idda shi ne abin alkawali al'azab na biyar al'azab wannan a sharaɗu walwakata abu ɗaya na raba fawajihun minha huska ta farko da yake cewa al'ajali yana zauwa da ma'anan mutuwa shine faɗar Allah cikin suratul munafiqun wa lan ya'khir Allahu nafsan idza jaa ajaluha Allah bai jinkirta ma rai idan mutuwar ta tazo kawai mutuwa in tazo haka nan cikin suratul an'am akwai kwatankwacinta sun makada ajalan wa ajalun musamma inda mutuwa ya kaddara mutuwa kawai sun makada ajalan Allah ya kaddara mutuwa na farko wannan mutuwa ake ne na biyu kuma ajalun musamma inda hu ita ce kiyama kenan aka kowanne aka fasara shi a yadda yake sai abin ya hoto kyarara alwajhu sani wajhi na biyu al'ajal yana zuwa da ma'ana alwaqat waqati kawai lokaci cikin suratul qasr yake cewa ayyamal ajalain qadaitu fala udwana alai wallahu ala ma naqulu wakil kowanne daga cikin lokacin bi da ka ambata wanda na yi babu zalunci a gare ni wanda kowane sharaɗi wasu suna cewa a sharaɗai kowane sharaɗin wajahi na uku al'ajal yana zuwa da ma'ana alhalak alhalak ya zo cikin suratul araf wa an asa an ya kuna ƙarik taraba ajaluhum ka gani nan gurin ajal yana nihin hallakarsu kawo hallaka tunda da kahurai ake magana wajahi na hudu al'ajal yana zuwa da ma'ana al'idda al'idda shine idda wadda muka sani ta mata wadar Allah cikin suratul talaqi cewa fa iza balagana ajalhunna idan suka kai idda su kawai ba ajalin su ba kazan ka dauki wannan ajalin ka dauko na mutuwa ka asa zai zama na cewa fa iza balagana ajalhunna idan sun mutu kaga in tan mutu kuma ai magana ta karewa zancen wani hukunce hukunce haka faɗe shi cikin suratul baqara wai za tsallaktum nisa'a fa balagana ajalhunna bimana iddatuhunna idda su wadda aka sani wajahina abun nan wajahina biyar al'ajal yana zawa da ma'ana azaba cikin suratul nuh yake cewa inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkhar azabar Allah idan ta zo ba a jinkirta ta kaga ajali nan ba ajali bana mutuwa ba ajali bana idda ba sauran ajalin duk wanda ka dauko a can ka azanan ma'ana ba ta zo kyarara ba ta zo ba ma kwata kwata ka bata ma'ana na ganin azabar Allah idan ta zo in kula kuntum ta'alamu don nan gurin ana magana ne akan azaba bakin nan zan mu takaita abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah ya mana gafara cikin ku akwai wanda yake da wannan littafin ko yake yayi tunanin ya same shi muhimmancin shi ya kai dai inda za a ce mutum koya ya bincika ya gani alal akalli ko da bai same shi ba a matsayin littafi a zahiri haka ya same shi a waje kai a matsayin mutum dai musamman aka ce mutum yana mu'amala mai tafsiri yana tabbasar aya Allah ko ma karamin tafsiri ko karamin tafsiri ne wanda ba bai kai ya kawo ba mutum yana fassara aya to in ka taho ka bi shi ɗaya bayan ɗaya wani harafi ne nake shakku a kan shi ya ne kamata a fassara shi gashi nan kana zauwa ka gani zaka gan shi lahiya lau kyarar an sa ka cikin haske kan abu kuma wannan duka me yake nuna mana wa'azi ne gare mu kan cewa kamar yadda al-Imam Suyidi Allah mishi rahama Allah ji kanshi a muqaddimar itiqani yake cewa littafin Allah ilman muka ne wannan kai nake abun nan Sirajuddin al-Bulkini Allah mishi rahama yake cewa littafin Allah ilma cikin littafin shi na ulumul qur'an mawaqi'ul ulum fi mawaqi'in nujum a mukaddima yake cewa littafin Allah ilimin mukane yake kwashe masu yawa wanda ga baki ɗaya in ɗaya mutum ya ɗauka a ciki ya zub da komi yadda kufa a kan shi har sai ya ƙare rayuwar shi bai kai gaya shi ba bai kai matuƙar shi ba bai ƙware a kan shi ba to kuma ina ga wanda ya ce duka duk wanda gani yana mu'amala da littafin Allah kowa daidai gwargwadon abin da Allah ya kadarta mishi ne na fahimta zai samu amma ba zan can ya gama shi ba nau'i ɗaya ka ɗauka wannan kaɗai ka ɗauka kuma ga duk wanda ya san abin haka ne in ka ɗauki asbabun nuzul ka shiga baharul la sahila lahu teku ne ba karami ba haka kare rayuwarka ba ka gama shi ba littattafai ga zanen jingim wasu abubuwan shi kanshi in ka shiga ya far'antu ga kazakin shi ga kazakin shi ga kazakin shi haka nan in ka shiga shi kanshi wannan aljuhu wannan zahir in gashi nan teku ne guda wannan ɗaya ne cikin littafin yana littattafan shi jingim suna na akwai abul hilal al-askari al-mu'tazili yana da shi ma littafin kamar wannan ga manya nan gurin haka nan in ka ɗauka nau'ika da to kuma ka koma janibin kira'at shi ma an ka ɗauka gashi nan kira'a kubura guda goma mutawatira yau ka kare da su amma barzancan wannan ma'ana kuma su ma ba itikanin kira'a ba kuma ga shawaz can guda hudu ba ma karatun ba da daidaita shi ba tilawa ba da har da cewa a'a kuma komowa taujihul qira'atul ashara'i kowace kira'a tana da ma'anarta in mun karanta da ko jiya na sauko wani littafi taujihul qira'atil ashara al-kubra taujihin karatu guda qira'o'in nan guda goma a qira'a wani da yake karanta wannan gurin kaza shi fasara shi ga yadda zata bada ta wani da yake karanta ko kuma wajahin wani ko kuma ruwayar wani da yake karantawa kaza ga wajahin shi abin da zai bada aka gama wannan yau shi ka kare wannan kuma ga shawaz din can su ma shawaz din suna da nasa tafsirin tafsirul qira'ati shaza tawjihul qira'ati shaza shi ma ina da shi tawjihi ne na kawai qira'a shaza wani da yake karantawa anan cikin guda hudun nan tafsirin shi in an fasara shine kaza dan mafi yawancin qira'ati shaza kenan ta qira'a ce tafsiriya yuhtaju ilaiha yuhtaju ilaiha al-mufassir kan mutum ya ganta wa ana ce ya sha zaya kai kayan banza mai masu kan nema a ciki ba wannan ba ne a sallah da karatu da kira'a wannan ba ka yi amfani da ita ba amma malaman tafsiri suna bukatuwa zuwa gare ta don ita ta fassara musu wani abin da a cikin qur'ani ba a fassara ba yustakhadamu bi ha inda tafsir inda tafsir qur'ani lazim kamar su ibnu kasir su al-imam dabari su dukkan zaka ga suna amfani da ita akan qira'a shaza ta haskaka mana ba ita aka yi amfani da ita ba amma ta haskaka mana sanin mutawatir ga abinda take nihi ga abinda mutawatir take nihi to haka nan in ka bar wannan abin da ya shahi shi wannan bangare din ka koma wancan bangaren shi yasa zaka gani ko da a nizamu na jami'at abin da ya shahi ulumul qur'an shi ne da ke teku ba karami ba kulliya guda gare shi kulliya shi guda gare shi wanda ɗayan wannan ka ɗauka tun daga sanar ula har zuwa doktora shi ne zaka ta yi abu ɗaya kawai a cikin ilmammukan da su yi ɗiya ambata wajen tamanin suna da alaƙa da ƙur'ani to zuwan da ya san girman wannan ƙur'ani zai zo kawai haka ya haɗa mishi ba su ɗan abin da ka sani wanda yake yi ma yana ta binciken kullun dole ya kasance yana lazumce da shi ba dare ba rana yana ta bincike yana ta bincike kai ya zo ya yi shirme don gobe kiyama Allah zai tsaida kai ce wani ni na ce kaza kuma baka da hujja ga littattafai ka ce a Allah ai ban sani bai ce ga littattafai na an yi an yi littattafai akan kaza kin ba ma littahi ba kuma baka sani ba ka zo kake fassara littahi na ba ilimi babban abin da kuma yake nuna mana wannan Abubakar ya tabbata gare shi wataran sun tattabe shi wa fakihatan wa abba ma tafsirul ab menene ma'ana al'ab kalma al'ab yace musu ban sani ba suka yi mamaki ya bata rai yace musu ayi sama'un tuzillini wa ayi ardun tuqillini idza qultu fi kitabillahi ma laysa li bihi ilm wace sama zan zamana kasanta ta yi mini runha wace kasa zan taka in fassara kalmar Allah ba tare da sani ba ya fassara kalma daya abban wannan wa fakihatan wa abba kalma daya ya fassara ta ba tare da sani ba yake ganin in har yayi wannan a sama wa zai zamana ya fassara ma Allah ayat ba shi ba haka ba to ya nemi kasar shi ya zamana ko ya nemi samar da zata mishi runha ba ta Allah ba kenan yake nuna mana abin ba karami bane littafin Allah yana cike da ilmin mukan wanda fihi ilmul awwalin wal akhirin a cikin wani hadisi da sunan darimi wanda mun ganshi littafin Allah kumshe yake da ilimin mutanen harko da ilimin mutanen karshe ulum wannan na hadisiya ga kuma janibin istikharaj ulum hadisiya ilmin muka na zamani wanda muke gani babu wani ilimin da muka gani sai littafin Allah akwai shi a ciki ma faradna fil kitabi min shay duk wanda ya san abin ya sani Allah ya ce komai mun bari ba a littafin abin da ya shahi rayuwa ya shahi zamantakewa ya shahi magani ya shahi rikitanci babu abin da Allah ya bar illa iyaka abin da Allah ya ta masu hankali ce ta masu ilimi ba kyarar ba zai ce maka in kana masa tsara ɗauki fara ka sa kaza kaza kaza irin na likitan a ishara ce zuwa ga abin da zai maka maganin abin wanda kuma aka faɗaɗa bincike akan abin sai a gano wannan abin ulum alhadisiyya hadisa dukkan suna cikin littafin Allah sanin ma'anonin shi da sanin tadabburi cikin shi da sanin wannan ilmin mukan zai sa mutum ya san cewa eh lalle wannan littafin mu'jiza ne mu'jiza ne ba magana bace ta mutum nan zan mu takaita abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah mai gafara subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nastaghfiruka wa natubu ilayk